Gaisuwan baƙo shine yin sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, Ali wali ne a daidai wannan lokaci yake miƙo muku sallamar, tare da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Sai ku gyatta zama domin sauraron wani sabon shirin.
Baba Suda, sarkin labari.
Shiri ne da bisa al'ada yake bibi al'amuran da suke ci muku tuwa ƙwarya. don yayi nuni da na gyara ko nemo masalaha ga wasunsu.
sai ɗayan kawai sai ya saka min bindiga a kai na ce in na ƙara motsi sai ya fasa min kai ina mun zo da kaya muna saukewa a kamu wani irin kaya taba ce to ta kai bugu nan goma ce sun tare shi akwai ɗaya ya hau masa babban murfin kofa yana tambayarsa already cewa me ya ɗauko ya ce masa ya ɗauko kaya ne yarinya an ce wai har a turki ake daure ta na dabbobi in ta laifi a dake ta ka gama hannunta har jiki sheda ne karaya ce aka yi mata Do Allah ku dakace mu. To sai dai kafin mu nutsa cikin shirin za mu yi waiwaye zuwa shirin ranar Laraba domin sauke da kwan saƙonnin da kuma sauraron namu kuka turo mana dangane da jigon rahotannin ranar wanda ya kalli batun yadda jami'an hukumar Hizba suka yi alargab da wata mota da aka makare ta da barasa a ciki. Jakadan Suda, Abdullahi Habibu zawa ciki ne, a wannan rana zai sauke da kwan saƙonnin.
Gaba dai gaba dai hukumar Hizba aikinku yana kyau, Allah ya ƙara basira, saƙo daga Usman na Suwaiba mai faci gyaɗe-gyaɗe. Salam, Allah ya taimaki hukumar Hizba, saƙo daga Isa Tudun Yola. O, babba da kai bawan Allah, Allah ya shirya, saƙo daga Zubairu Abban Suhailat Gayawa Titun Badaru. Za mu ƙarƙare da saƙon Ibrahim Inzagi Sallari, inda yake cewa, da kyau ‘yan Hizba, Allah ya saka muku da alkhairi, to wali gare ka.
To an gaishe ka Abdullahi. Gabanin mu fara dirawa kan rahotannin shirin za mu ɗan yi ratse ɗakin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da shi domin mu ɗauki labaran amma a taƙaice.
Shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa da Talamin Sani ya buƙaci waɗanda suka amfana da tallafin buhunan siminti da kwanukan rufi saboda ibtila'in rusau da gobara da su kyakkyawan amfani da tallafin wajen mayar da gine-ginen nasu da suka rushe da yake jawabi a madadin shugaban ƙaramar hukumar jim kaɗan bayan kammala rabon kayayyakin tsohon mataimakin shugaban ƙaramar hukumar kuma mai ba da shawara kan kuɗaɗen shiga a ƙaramar hukumar Suleiman Usman Dogon Gida ya ce tallafin wanda mutane ɗari da ashirin suka amfana da shi an yi shi ne domin rage musu raɗaɗi da iftila'in a nan kuma wasu 'yan hidimar ƙasa a jihar kano muhammad alhaji musa da hawa yahya gudu sun amince su auri juna a ranar juma'a nan mai zuwa jami'in da ke kula da shiyar na nyec a jihar kano malam ladan baba ne ya bayyana haka ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ƙasa nan a jiya laraba yana mai cewa matasan suna cikin kashin farko na shekarar 2019 sun kuma sanar da shi cewa za su yi aure tun a kwanakin baya haka kuma ya kara da cewa namijin dan asalin jihar nasarawa ne yayin da ita kuma macen yar asalin jihar Niger ce ya kara da cewa auren nasu shine na farko a jihar Kano wanda za a yi a tsakanin yan hidimar kasa daga jihohi daban-daban Asma Usade daga sashin labarai Madalla matar dakta yanzu kuma sai mu je ga jigon rahotannin namu na wannan rana, amma sai dai a karɓe shi da haƙuri domin kuwa cike yake fal da kaici kuma da ban tausayi, na yi imani duk zuciyar tejar kalmar la ilaha illallahu Muhammadu Rasulillah sai ta so su. Mai sauraro, ba wani labari nake son baka ba, sai yadda aka gwada wani tsantsan rashin imani. kan wata ‘yar mitsitse yarinya da bata wuce watanni ashirin da hudu da haihuwa ba, da aka ɗora mata tallan sayar da ƙosai a wani ɗan ƙaramin bokitin roba wanda ake tura ta kwararo-kwararo domin tare ta siyar a can garin Jaba da ke ƙaramar hukumar fage mai sauraro. Kafin na nutsa ma cikin labarin zan maka wasu tambayoyi guda biyar da za ka yi alƙalanci a kansu. ko ka san aina masu yin wannan tallan suke sallah ko ka san aina suke biyan bukata idan hakan ta taso da wa suke ma'amala tafuwar take zuwa makaranta ko ta fi da tarbiyya duka waɗannan tambayoyi ne da ku masu sauraro za ku yi wa kanku alƙalanci to da safiyar alamis ɗin nan ne wasu bayin Allah su hudu ciki har da ma'aurata suka shigo sura da yarinyar da cewa sun fito za su tafi sabgoginsu na yau da kullum suka ci karo da ita mutane sun baibaye ta wasu na kuka wasu kuma na Allah wadai ganin yadda yarinyar aka ɗora mata tallan kuma da sanyin safiyar Allah mai sauraro karna jaka da yawa bara ka ji daga bakin mujahidan da suka kawo mana ita irin karfe bakwai din nan na safe Ai, she's too small ka gane ai sanyi ma zai iya kama ta ni ma kawai abin sai ban tausayi sai daga wasu kuma a kusa da ita su ma na san su da ita da matansa sun tsaya su ma abin ya ba su mamaki su ne ma salin ma cewa mu ɗauko ta mu kawo ta gidan rediyo saboda gaskiya a tsaya a yi bincike akan abu da muka kai yara makaranta sai muka yi magana da wata baiwar Allah sai ta so mu zo mu je gidanta domin in karbi abin da zan ansa a wurinta muna zuwa sai muka tarar da taro an yi taron da aka yi ana ta complain ai wata yarinya ce karama take ta zuwa wai tana kawo talla a cikin gidan kuma abin ne kuma sai ya bani tausayi sai na tsaya nake cewa gaskiya wannan yarinyar bai dace a ce kamar wannan yarinyar an batta tana zuwa tana talla ba to ni shine abin ya tayar min da hankali sai na ce gaskiya ya dace in kai ta inda za a tallafa mata a ceto rayuwarta yarinya an ce wai har a turki ake daure ta na dabbobi in ta laifi a dake ta kaga ma hannunta har jiki sheda ne karaya ce akai mata kuma jikinta in ka duba duk sheda duka ne Allahu akbar daga nan kuma sai suka ruguntsuma da yarinyar haɗi da jakadan su da abba isa muhammad zuwa shalkwatar hukumar hizba domin neman fita a kan batun daga nan ne sojojin ma'aikin suka tafi garin najaba domin taho da iyayen nata don faɗaɗa bincike inda suka ce da jakadan namu da zarar sun kammala bincike za su neme shi kuma har kawo wannan lokaci da muke haɗa wannan shiri ba mu ji daga gare su ba amma za mu yi wa labarin turke domin yana da rassa masu yawa domin kuwa za mu bibiye shi a ta ta atiyahumul bayyana za a ji mu kuma wannan labarin shi ne a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana za kuma ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku a kansa tun daga yanzu ta kan lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakonku wanda kuma kafin ku turo ɗan shi dai labarin yana ɗaya daga cikin labaran da muka wallafa a shafinmu na sada zumunta na facebook da FM Kano har ma al'umma da dama suka bayyana ra'ayoyinsu a kai wanda a yanzu haka zan sada ku da jakadiyar su da Aisha Ibrahim Abdul domin ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da ku turo a kan labarin mai ban tausayi.
A gaskiya Baba Suda ya kamata iyaye su rika tura 'ya'yansu makaranta ba wajen talla ba. Sako daga Comrade Abdullahi. To Allah ya kiyaye iyaye zafin nema baya kawo samu. Sako daga Maulud Garba Shaibu. A sakon Zubairu Suleiman Zawaciki cewa ya salam hakan za mu iya cewa abubuwa guda biyu kamar haka talauci da son zuciya wasu matan idan ka duba sana'ar da suke yi don su bakanta wa mai gida ne ba komai suke samu ba wata tana fakewa da hakan ne don idan mijinta ya hana ta yawace yawace Allah ka shirya mana zuri'a amin za mu dakata akan sakon Shu'aibu Tatau Kura inda yake cewa hakika wasu daga cikin iyaye suna sakaci da yaransu ina tuna mana faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku dangane da kiwon da aka bamu Allah ya sa mu dace amin a dan haka wali gare ka To an gaishe ki da ƙoƙari Aishatu. A nan kuma an zargi jami'an hukumar Karota da sanadiyar wargatsewar wata mota ƙirar J5 cikin daren jiya Laraba lokacin da matuƙin motar yake shigowa Kano a yankin Na'ibawa. Wasu shaidun mugun ganin sun bayyana wa jakadan Suda Abdullahi Ali Ɗangauro yadda suka ga faruwar lamarin.
jiya kimanin karfe ɗaya da minti arba'in yan karota sun tare mota suna tunanin bai karɓi rasid ba kuma ya tsaya a ɗan goro ya karɓi rasid yana ƙoƙarin ya tsaya ɗan tirela ya zo suka ɗaga masa hannu sun riga tafi ƙarfinsa kuma sun zo sun tare motoci a gabansa ya yi musu hon su kauce sun ƙi kaucewa kawai ya zo ya samu wannan mai mota ya yi gata kawai wata G5 ta to da lodin goro kawai sai muka ji kayan sun haɗu da ita da tirela muka sauri muka yi wajen gurin da mu ga me yake faruwa muka ga yan karota ne suka haɗa azan din nan dalilin cikin fon din nan da suke sa su wata wata ba suna ganin abin nan ya faru suka sauri suka hawo mota suka gudu Direban motar mai suna Musa Umar ya ce takaddama ce ta ɓarke tsakanin jami'an karota da wani mai babbar motar ɗaukan kaya. Lamarin da ya janyo babban motar ta saki layi lokacin da yake tafi.
sun tare shi akwai ɗaya ya hau masa babban murfin kofa yana tambayarsa already cewa me ya dauko yace masa ya dauko kaya ne katifa saboda haka motan yana tambayarsa ina rai kai kaya yace masa tunda ya bashi kaya shi ma he ya shiga ne tukunna da ga masa yanda rai kai to wannan na murfin kofa suna ta kan ja in ja domin motan already tana tahowa ai ba su hau gada ba na gansu to sa'ilin da na gansu suna suna ya fada da shi shi direba kenan ne yanzu kan iya bukata na shine ina son a mun adalci tunda sun ga abin da ya faru da ni in ba su bani kuɗi duka ba su ban koda kuɗin wata tsohuwa ne in je in saya tunda ba ni da ƙarfi To da yake jami'an kiyaye haɗira ne suka janyo motar daga tsakiyar titi wadda ta haddasa tarin cunkoson ababen hawa. Hakan ya sa muka tuntuɓi shugaban hukumar ta ƙasa reshen jihar Kano Zubairu Mato wanda ya ce za su bincika musabbabin faruwar lamarin.
muna cikin kan bincike ne ba mu gama ba yanzu abin da muka yi muna kokarin cewa mun fitar da su lafiya sai yan ciwo kuma an kai wanda bai da lafiya zuwa asibiti kuma hanyar nan da ya toshe wanda mutane sun galabaita suna wahala muna kokarin yanzu mun gama cire motan kenan shine in mun je sai a saka yan safety engineering department su yi bincike Jakadan labarin Abba Isa Muhammad ya kuma tuntuɓi mai magana da yawun hukumar ta Karota na Bilisi Abubakar Kofar na isa ta wayar tarho inda ya bayyana cewar sun samu labarin faruwar al'amarin kuma za su sanar da manema labarai idan sun kammala binciken nan gaba. To Allah ya takaita. Su kuwa idanun wasu magidanta sun raina fata bayan sun faɗa komar jami'an hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA a nan Kano. Magidantan biyu ana dai zargin su ne da yi wa hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyin walankeluwa suna basaja domin su shigo da tabar wiwi jihar Kano su kuma rarraba ta ga ƙananan dillalan tabar su kuma su yi mata ɗauri samfurin mandula kaga kenan daga buhu sai tukunya su banka mata wuta wa iya zubillahi sai dai azantawar jakadan su da abba isa muhammad da su sun bayyana cewar tabbas an kawo masu da bungunan tabar wiwin lokacin da suke zaton ruwa tasha suna sauke ta a nan Kano.
mun zo muna sauke taba ne aka kama mu wace irin taba wiwi wani ne ya kira ni cewa in zo ya aiko mana da sako ni ba sana'ata ba ce sana'ata aikin mashin nake yi.
wani irin mashin mashin da na reto da babur mun zo da kaya muna saukewa a kamu wani irin kaya taba ce to ta kai buhu nawa goma ce to ya za ku yi da ita idan da aka sauke turo ta aka yi dama abin da ya gama mai inda ka ina aka turo ta da kudu to tsawon wannan lokaci ana turowa kuma karɓa wannan shine na farko
Dr. Ibrahim Abdullah shine kwamandan hukumar ta NDLEA a nan Kano ya yi ƙarin haske kan yadda suka kama mutanen biyu da ma irin matakin da za su ɗauka a kansu.
za a kai su kotu ne ɗaya ma daga cikinsu ma dama in ka tuna wacce motar da aka kamata da kusan tan ɗaya na wiwi ɗin nan an ce akwai wasu masu kayan waɗanda ba a gansu ba to kuma da Allah ya taimake mu cikin waɗannan da aka kama ɗin ɗaya daga cikinsu yana yana da kaya cikin waccan tiriran ta farko amma guda cikin su ya ce rakiya kawai kuma me yake ai bincike zai gano cewa yana abin nan yana da involvement ciki ko ko baya ciki za za za abin nan to ai shi ma wanda kuke cewa kun samu din ya ce wannan shine karo na farko ko karo na nawa ne dai ba dai an kama shi da laifi ba ita doka ai in kai laifi kai laifi Gwanayen zance dai na cewa kowa ya na gari kansa kuma gani ga wane ya ishuwa na tsoron Allah. A nan kuma zargin gungun wasu ‘yan fashi da makami ake yi sun dira ango hotoron muradi sun kuma yi awon gaba da tarin kuɗaɗe tare da hallaka wani a lokacin da suka je yin ta'asar tasu. Domin jin gundarin labarin ga jakadan Suda Aminu Ahmad Abbas.
a yarin da ya na da'u fataken dare ana zargin sun yi dirar mikiya a unguwar hotoran maradi da ke karamar hukumar taroni tun da almurin jiya laraba inda suka shiga gidan alhaji munir na iya wanda dan kasuwa ne a nan kano suka karɓe masa kuɗi masu tarin yawa a cikin jaka kamar yadda ya ce na kwance a ɗaya gidan nasa ne kawai ya ji harbe-harben bindiga Ina kwanci a nan kawai na ji suna bu suna buga gidan nan sun tar da mata a ɗaya gidan na zagaya na fita sai suka shigo da ni suna harba-harba suka ce kuɗi na ce to kafin ma mawu sama wani ya shiga muka shiga suka yi ta harba-harban suka yi abin da ya suka fita Abdullahi wanda yaron mai gidan ne tare da Fatima Munir ya ga Alhaji Munir sun yi mana ƙarin haske dangane da abin da suka sani akan lamarin.
na ji hayaniya ina daga cikin ɗaki haka. na fitowa kawai sai na ga sun shigo haka matar gidanmu tana ture guda ɗaya sai na zo nake gaya musu nake cewa menene ya faru ya za su shigo mana cikin gida da bindiga haka wajen su wajen takwas haka suka shigo cikin gida kawai sai yake cewa in kwanta sai na ce kamar ya in kwanta ba zan kwanta ba harbin da ya yi haka sai na goce na faɗi ƙasa sai kifa min mari ya ƙara kifa min mari sai na garza masa cizo da yake da abu a fuska sai ɗayan kawai sai ya saka min bandiga a kai na ce in na ƙara motsi sai ya fasa min kai ina mana kallo su ta windo sun ɗauko masa jakar kuɗinsa Bayan waɗanda ake zargin sun fito daga gidan sai suka fara harbe-harbe wanda sanadiyar hakan ake zargin sun harbe makocin alhajin har lahira mai suna Ali Usman kamar yadda abokansa da suke tare a lokacin suka shaida mana.
sai suka zo suka yi harbi daga nesa harbin da suka yi kawai a cikin mutane to mu mun gauce za mu gudu da shi abokina wanda muke gida ɗaya tare mai suna Ali Usman kenan sai ya ce mu an harbe shi shi abokin namu Allah ya mai rasuwa tun jiya yanzu haka mun yi jana'izar su kenan mun dawo muna cikin matan shi biyu yaran sa biyar kuma duk matansa guda biyu duka su suna da juna biyu Da yake babbar magana ce ya sa muka tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar nan ta bakin kakakinta DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ya ce za su bincika al'amarin. To fatan mu dai tare yake tafa da addu'ar Allah ya yi mana katangar karfe daga azalumai. Rundunar 'yan sanda kuma Allah ya ba ku ikon damƙe masu hannu a cikin wannan mugun aiki. Aminu Ahmad Abbas ba basuda.
Allahumma amin malam aminu, da kuma haka ne za mu gangara zuwa kan fannoninmu da suka saba zuwar muku a duk rana irin ta yau Alhamis, wanda za mu fara da fanninmu na kuskure na tare da jakadiyar Suda Nafisa Ahmad, domin jan kowa a wannan mako da mai tazo.
kuskure na kuskure na
kuskure na kawai wata rana na fito daga gida ne kawai na dan biyo wani unguwa wani layi ina dan zuwa kawai sai na ga wasu yan matasa irin mu suna kwallo a to ni ma kawai sai na shiga aka fara kwallon nan namun kai na dan ciya da yake muna cikin kwallon nan kawai ta fada gidan wani mutum tana fadawa wai duk suka kasa shiga kawai ni kuma ina zuwa ne magana mai gidan nan ya wani leko zai ga yan ba daɗi haba ta fara zuzzuga mai a shari'a ni ban san waye ba shi mai gidan nan dai soja ne ya kama ni nan ya dan mun gwale gwale daga nan kawai mutumin ne ya sanda ni wurin yan sanda haba da na je police station din nan tun a cikin zillin bayan iska suka fara casa ni aka faɗa a gidanmu suka ce su ba ruwansu sun hana ni na kyano kawai daga nan sai gidan dan kandi can ma dai na je na dan jijiki Allah ya dan kawo wani mai dan taimako ya zo neman masu dan karamin gata aka fito da ni ya zan yi na gyara kin ganin tas wallahi na yi kokari na daina yanzu ma sana'a nake nema in zan samu a wurki a taimaka min ba zan ƙara ba zan ƙara Gyara kayanka dai ai baya taɓa zama sauke mu raba, ga kuma jakadan Suda Harun Muhammad ya kasai ɗauke da fannin mu shi kuma na mai nishaɗantu.
wani bebe ne wanda ya kasance mai matukar karambani duk abin da aka aje sai ya taba shi ko da ka hana shi dole sai ya taba idan ka mai magana babu abin da yake sai dai kawai wata munafukar dariya ana nan ana nan wata rana sai soket din ɗakin ya lalace aka kirawo mai gyara domin ya duba soket din ya ga me ya same shi bayan ya zo ya duba sai ya tabbatar soket din ya lalace ne sai ya cire shi akwai waya ta fito ta soket din don gudun kada yara su taba sai ya mai da ita cikin ramin soket din kafin ya je ya ɗauko kayan aikinsa ashe ɗan beban ka yana makale yana gani kawai sai ya taho yana zuwa ya samu wannan wayar sai ya zira yatsa sai ya janyo wayar sai ta zame daga hannunsa ta tsibice kawai sai ta yi wata ƙara sai hakan ya bashi nishaɗi ya ji daɗi sai ya tuntsire da dariya haka ya tai mutane suna mai magana ma ya ki kula su ashe mutumin ka dariya ta koma kuka dan beban ka yana ta wasa sai in nefa suka kawo ta ji kake yara nefa shi kuma be yana can shokin ya kama shi can sai aka dan beban ka yana wuta wuta wuta daga wannan rana dan beban ka in kace mai taɓa bu sai ya ce an irin
Lallai fa, da fatan an dara kuma ba ya ƙwalla ba.
Baba Suda, sarkin labari.
To mai sauraro duka-duka a nan za mu dasa wa shirin na wannan rana aya. A madadin shugabar du shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq lakabin Baby Nice. Sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, haɗi kuma da jigajigai ‘yan biyar sarakan zazu, Tijjani Adamu, Abba Haruna Idris ne suka tattaro rahotannin shirin na wannan rana. Abba Ibrahim Lafazi tare da tallafin Hassan Mamuda ya ukuma suka yi faɗi tashin sadani da ku, ni kuma Aliyu Wali shiryawa na sannan na gabatar nake fatan za mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.